wata wace wace da wannan hatuna ce a cikin madubbar rubuta ƙur'ani an bayani a kan tsarin da aka bi tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbai su bi wajen rubuta ƙur'ani to an gama bayani a kan wannan ko da yake a takaice tun da akwai littattafai da yake musamman an yi su a kan wannan ilimin ilimin tsarin rubutun ƙur'ani ga na ga ajiyar ta tsarin fasahar ga sunan ƙulu'u ga na sauransu da da kuma ina bani da sauransu wanda duk an yi su ne a kan wannan ilimin to a yanzu an kawo hatuna ne kan me ake nema daga masu rubutun qur'ani me ake nema wajen rubuta qur'ani a qur'ani zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da shi da fiyayyar halitta sallallahu alaihi wa sallama kuma wanda aka saukar da shi da ke bisa cewa ga tsarin da za a bi wajen rubuta shi a shi wanda duk zai rubuta qur'ani ya kamata ya kula da wa'yansu dokoki da aka ajiye na rubutun qur'ani shi ya sa malamai da yawa ko a wajen tafsiri ko a wajen ilimin qur'ani ko ma a fiqh sukan kawo su bayani akan ladabban rubuta qur'ani to
Uh-huh. وشركم بعض للتجويز بخلق سيبه وجعله على الكرسي لا تتوسله وزارة شيء ولا تمد نهره ولا تمد يا فكو ولا جعل تأتي لا تمد ولا تمد يا فكو ولا تمد نهر الخلد بلانه يكره عن سفيان يمنع بين الكلام العربي في حقه بالأدب المالي في سوق بيعه والتقاطع
ويكتبه للتبيين وكتبت فلمت قرآني بالتجريد da jara-jaran baki kasa ce za sai wanda wani harafin a ciki mai son ya karanta ma ba zai gane wani harafi ba ne in kai haka mai karanta ya rewe ɓanna sai ka sabauta sai ka sabauta masa yin ɓanna sai ya zama shi bai laifi ba amma kai kai kai laifi tunda shi yanda ya gani ya karanta kowa ko an rubuta haka sai zama kai ne mai laifi shi bai laifi ba sai ya sa ya ka rubuta ƙur'ani kai ne rubutun ƙur'ani ka rubuta shi da gara-garan baki da da kowane harafi ko daga cikinsa kowane harafi daga cikinsa da kyautatawa ya kai dan uwanan ya kai dan uwanan da matuƙar bayyanawa sai ya fito fili rubutun da aka fito fili da tabbatarwa kowane harafi ka tabbatar ya yi daidai da harafin da kake son ka rubuta ba tare da gogewa ba kada kana rubuce kana don gogewa hankali da zai bayi zuwa rikitarwa ko kuma ratayewa ko kuma ratayawa a wajen rubutu a hankala cikin rubutu wato kana yi da manyan baki ka koma kana da yan ƙanana ko ka yi waɗansu haruffan ƙanana to kakkan haka kakkan haka shi ya fara malamai suka ce ko da gani kai kalma in ba ta yi da ƙananan baki ba suturar ba za ta ɗauke ba to ya fi kyau ki kyale wannan suturar haka da fili in ya so ka je sutura ta gaba ka rubuta ta cikakke kakka ce ya ka rubuta da ƙananan baki wai don suturar ta ɗauke a'a wannan kula da kyawun rubutun ne kula da kyawun rubutu bai kai matsayin kula da haƙƙin shi ne karantawa ba an faɗa cewa tana rubutawa ne ko da wanda kai ka rubuta da nufin kai kaɗai ka karanta amma ba ka san yayin zai karanta ba ba wa iya rubutu da ya ce rubutun nan na ne kaɗai zan karanta ba ai na yi ne don kaina ba komai don bai san me zai afka a rayuwa ba sai rubutun na sai koma hannun wani sai ma sai ba aika da shekara ɗaruruwa ɗauko rubutun nasu a ce kuma za a karanta to don mai kula da haƙƙin wa'annan ba ya yi ɓanna babba kada ya ɗauka cewa shi kan da ya rubuta ya rubuta ya gane me yake nufi a'a wani shi ya gane ka in a yau ɗin Allah ya karɓi ran ran saka ya zama kuma rubutun ya koma hannun ya'yan suka su nan ne ya zama sun gane me yake nufi shi yasa koyaushe ake cewa mai rubutu ya ringa rubutu bisa kula da haƙƙin ya'yansu wani ya kula da haƙƙin ya'yansu to ka rubuta shi da babban wato abu ba abin da yake ƙarami ba kaka ce za ka rubuta shi abin da yake ba mai daraja ba a rubuta a takarda mai kyau wanda yake zai rubuta ƙur'ani ana neman sa nau'in takardar kanta da zai rubutu da ita ya samo mafi kyau yadda sai masa imtani kada ya ce a ai kowace na ko ba za a samu yadda yake ta fi sauki me ya wannan saukin na haka saboda rashin kyanta ne akwai abin da ya fi cancanta baya ya kyautata irin zancen Allah subhanahu wata'ala da yake rubutawa to don alƙalami mai girma alƙalamin kansa da za ta rubutu da shi ya zama zaɓaɓɓe ne wanda yake ba ta rubutun ƙur'ani da shi manhaji ba ya laƙantaccen alƙalami ba ba wulaƙantaccen alƙalami ba ka rubuta ta da tayyada yadda take tsarkarka ba yadda take yi najasa ba ba yadda take najasa ba shi yasa yake wajibi a riga kula da taywadar da ake rubuta qur'ani da ita ya zama a girmama ya ce kamar inda yake yara suke taruwa inda ake ganin ko za su fituna a rinka tsawatar da su bai kamata a ce wani abu wanda yake ya kama da kazanta ko ba mai kyau ba yana shiga cikin tawwadar da ake rubuta qur'ani da ita ko a bai yara suna sa wayo a ciki ko suna sa ruwa kowane iri a ciki a a ya kamata a nagartar da su a nuna musu girman tawwadar nan ba saboda ba wai girman ta samu daga ita kanta ba a'a me ake son a rubuta da ita qur'ani ake ɗauka a rubuta da ita to ba'arin sashen malamai zahab sun tafi litajoyizin zuwa cewa ya halatta fi zahab a rubuta ƙur'ani a cikin zinari suka ce ta ai ƙarin girmamawa ne ma saboda ma'adinai duk da aka sani ai zinari shi ne ya fi girma ko yana cikin mafiya girma shi yasa don an rubuta da zinari ai girmamawa ne in an rubuta ƙur'ani a jikin zinari ko aka rubuta ƙur'ani da zinarin kansa wasu malaman suka ce haka ya halatta ai saboda girmamawa ne wa'yansu ko suka ce a'a akwai asari da yawa da suke nuna cewa irin wannan nuna farkata ne ga duniya nuna farkata ne ga duniya ya zama a ce za a ɗau zinari a rubuta ƙur'ani ƙur'anin da yake nuna cewa zinarin ba komai ne ba zinarin ba komai ne ba da kuma a ce wai da zinarin za a ɗauka ko yaushe za a aiki da wannan ƙur'anin da aka rubuta da haka yaushe za a aiki da ƙur'anin da yake an rubuta da zinari suke wasu malamai suka ce wani kuka gaba sallatar ku an ƙawata su ƙwarai to sannan kuka shiga ibada ku sananne ta tawaya mai zaman ƙawata ta inda shiga masallaci ibada tana koya wa bawa cewa ya san duniya ba komai ce ba to ya zama kuma inda zai ibada amma aka nuna masa girman duniyar ai sai ya zama an samu aka san haka wani suka suke cewa a'a don an kyautata din ayyayya don a samu cikakken dumami na ne don a samu dumami na ne to dumami nan nan kuwa ai a ban nuna ce to ka tsarkake shi a watan rakin haka nan ma kuma azurfa wasu malamai sun tafi zuwa cewa ya halatta a rubuta qur'ani a jikin azurfa ko a rubuta qur'ani da azurfa to sun ce biya halatta to dayyinhu in ya rubuta qur'ani ka tsarkake ka kyautata shi shi kansa qur'ani ka dora shi akan abu matsaukaki ba a kasa ba ila ta tawassaluhu kasta ce za ta sanya qur'ani majini ka ringa jirgina da shi ko ko kamar matashi da shi tattace za ka ɗauki ƙur'ani ba ƙur'ani ba ma duk da tafan ilimi bai halatta ba ba ba ce zai ringa jirgina da su ko ya sanya su kamar matashi malam zaka shi yake sala salata mudda kada ka ce za ka miƙa kafafunka ka tarnota kasta ce za ka miƙa kafafunka wajen ƙur'ani ba ƙur'ani ba duk littattafan ilimi na karahiya ne abin ƙi ne mummunan nagari ne ba ya zauna ya zama ya miƙe kafafunsa wajen littattafai na ilimi ba sai lallai ƙur'ani ba amma a ƙur'ani munin abin ya fi haka ma alƙibla ba zama ne na musulmi ba a ga musulmi ya zauna ya miƙe kafarsa ya zan alƙibla zai miƙe kafarsa ya juyar da ita ya kautar da ita daga wajen alƙibla wannan shi ne madadi wannan shi ne madadi to eh to ai shi ne ai rashin ladabi ne amin mummunan ladabi ne eh hayar amin mummunan ladabi ne in zai miƙe ƙasar ta biyar da ƙasashen nasa da wajen alƙibla da da yawa alƙibla suke kallo ba a sufiyanu yake wato nan da yake talata mudda na hawa ko rijilani wata mudda ya amfani da ita ko rijilani ya sa ko eh wato inda yake tasmiya tasmiya akan masa nasba da alifi wato ya zama a koyaushe ya zo da alifi kenan da halin raf'arsa da halin nasibarsa da halin jarrarsa mujjar da aka fi sani shi ne cewa ya zo da alifi a halin raf'a ya zo da a halin nasiba ko halin jarra to amma akwai mujja da ta zo da cewa wato ana sa masa alifi a dukkan halaye na shi ta suniya sai ta ce za a zaidani ra'aitu zaidani marautu duk zaidani ya bisa wannan lugga ta yi wannan lugga ce shi a nan shi abdullahi amfani da ita yake falata lugga na hawa sauran jilani kada ka miƙe ƙafafunka ka tare nan ƙur'ani to ta alaƙuhu a sufiyanu sauri yake karahiya ne a rataye ƙura'ani a jikin kujera yadda za a zauna a kanta tana zaune kan kujera ga kuma ƙura'ani an rataye a jikin kujera to sufiyanu sauri yake haka karahiya ne ya kamata ya zama ƙura'ani yana sama da kai amma ba ya zama kamar ma kusan a jikinsa ta gina ba to ga shi kawai kujera ta ɗauke shi kai kuma ta zauna ta harɗe kan kujera to ya ne babba kenan a cikin ku shi qur'anin ga su ta ɗan rataye shi kai kuma ta zauna sosai a kan kujera to ya yi babba ya kamata a san ya yi babba ka nuna girman qur'ani ka nuna girman qur'ani to a wajen rubuta qur'ani haramun ne a ce za a rubuta shi ba da haruffa na larabci ba an hana rubuta ƙur'ani kamar yanzu da ake cewa bara a rubuta shi da waɗansu haruffa da sauransu sau da yawa fita ne daga tsari abu ne wanda malamai suka ce haramun ne haramun ne ko da ba komai a cikin wannan illa cewa ana juyar da mutane daga yadda aka saukar da ƙur'ani an ya isa ta kina babba abin da aka sani musulmi suna koyon yawa aka saukar da qur'anin ne ba cewa sai an biyo musu da qur'anin ga yanda ran su yake so ba don addini ba bai san rai ne ba yamma zairin kalamin arabi na larabci ba haramun ne to a cikin zance ke ta sace wanda yake abin yarda da su akwai waɗansu wanda suka ce wanda ba zai iya karantawa ba sai da haka to ba laifi don ujiri a rubuta masa da harafin da yake ba na larabci ba a rubuta masa ba da harafin da yake na larabci ba domin ya fara koyo amma shi ma kuma wajibi ne a tsaya a koya masa rubutun da larabci don ya iya wannan din da aka ce ya koya da shi don larura ne don larura ne zuwa lokacin da zai koyi rubutun da larabci ya sanya zai karanta shi shi yasa abu ne wanda yake ko da a wajen wanda suka ce ya halatta an halatta shi ne saboda larura ita ce a larura tukaddar da kadari ha duk koyaushe abin da za a ce wannan an halatta shi ne saboda larura to ana dubai gwargwadon ita larura ba a ce aikace abin gaba ɗaya ba inda yake ya zama dan larura ne ai koya ma ta ga dama ai a ba haka ba ne a larura ce su kaddare da kadariha larura ana ɗaukanta a matsayinta wa'yansu ma suka ce damar ko dan laruran ma a koya a koya masa da larabci zai koya ɗin da larabci inda ya zai ta zai koya a kusa zai koya a kusa da larabci to to alhamdulillah ya kasu ya tafi Bismillahir Rahmanir Rahim
في كل بيئه والاستجاب والاستجاب وخلق الجاري الثالث هل أتشت في الشراء لا تلك ذلك لدي أنا أبوي نقله وشكله لمالك يزيد لا تلك أمهات ذلك جاءت ذلك كون مالك بل أن فوق سكوني لما فوق سكوني ولقد هو شكله لمالك يجوز لا في الأمهات ذلك الكفر يستهيل فوق الهادي الكفر جاءت ثم رمى من كله وكبيرا فوق رأس من فوق ياءه فوق اها اها اها Hulkul saɓani jari ya gudana tsakanin malamai. An sami saɓani tsakanin malamai fi kurhu bai izi a cikin cewa shi ƙur'ani mai girma wanda yake an rubuta. Karahiya ne a sai da shi ko ba karhanci a kan sai da shi. wasu malaman suka ce karahiya ne sai da qur'ani wasu malaman kuma suka ce a'a ba karhanci to haka nan ma saɓani ya gudana tsakanin malamai a cikin yalla karahiya ne a suhurci mutum don ya rubuta qur'ani ko ko ba karhanci wasu ta ce karahiya ne ai qur'ani abu ne wanda dukkan musulmi mai ikon rubutu ya kamata ya tsaya ya rubuta don ya isar da zancen Allah tunda ko ya mata aka ya tsaya ya fa ikonsa wajen isar da aikin Allah a shi haƙƙin wanda yake ya iya rubutu ne kenan ya rubuta qur'ani ba a ce sai an surce shi kan ya rubuta ba wasu suka ce a'a ba farhanci tun da ta yi ai zai bar wasu abubuwa ne nasa don ya zauna ya rubutu shi yasa ba magana farhanci haka nan ya can ana magana a kan siyar da shi nan kuma ya shira'i wajen siyan ma shi na farahiya ne ko ko ba farhanci wasu malaman da can a zamanin tabi'ai wasu malaman suka kasancewa ai karahiya ne naka ce za ka koyi qur'ani ka tsaya ka koyi rubuta shi ka rubuta wa kanka shine abin nema daga kanka ba ka ce a'a za ka fidda kuɗi ka siya ba in ka fidda kuɗi ka siya sai ka ringa ganin bai fi matsayin kuɗin nan ba da ka siya wanda ba haka abin yake ba to idan ko ka tsaya ka koyi rubuta ka rubuta da kanka ai lalle za ka san muhimmancinsa za ka san girmansa saboda ai kai ka tsaya koyi rubutawar kuma ka rubuta wa kanka yanzu ko da a nan shekaru da suka wuce wanda sannan ɗalibai in za su karanta littafi sai dai a ba su aron littafin su je su rubuta matsayin fahimta ta su ga ilimi da wannan littafin ai ba kamar yanzu ba da mutum kawai zai je kasuwa ya fidda kuɗi ya siya wancan a wancan lokacin bawa ya yi gogayya ga wannan littafin ya rubuta shi tun daga shafi na farko har ƙarshe shi da kansa ya rubuta ya fi sanin matsayinsa fiye da a yanzu ko tun da wannan halin ya yi gogayya da shi wani tun a sannan ma in mai himma ne sai zama ya fara haddace wani abu da yawa a kai daga cikin littafin tun kafin ya zo a fassara masa musamman ya zama wake ne yana rubuta ya sai zama ya haddace na wani abu da yawa kaga ya fi ƙara zama a wajensa tun farko ya yi gini bisa da shafi kenan to wa'yansu malaman a zamanin tabi'ai suka ce tarahiya ne a ce qur'ani kowa ya koyi yadda zai rubuta ya je ya rubuta to akwai wanda suka ce tarahiya ne su ne zance na farko akwai wanda suka ce ba karhanci su ne zance na biyu salisu ha zance na uku ko cewa abin da ya fi inganci dangane da cewa bawa ya siya ya sai qur'ani wannan ba farhanci amma ya siyar ne da farhanci kenan ya siyar da farhanci amma ya siya ba farhanci saboda ya siyar ai isar da aikin Allah ne kamata ya ya zama ya yi shi ba da lada ba ba don neman lada ba kai ma tsalikum alaihi min ajrin wa ma ana min mutakallifin to bari karhanci a cikin siyarwa ne haka aka karbo daga ada'u ada'u ɗaya da ada'u da ajira ba ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai a makka wato wanda yake almajirin abdullahi abbas ne sai da abdullahi abbas to wa naqaduhu zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da farkon sahabbai sahabbai na farko larabawa ba su san yiwa haruffa ɗigo ba shi yasa a sannan yanda za a rubuta zaura haka za a rubuta ra ba wani abin da ake a bambance yanda za a yi sun haka za a yi shin yanda za a yi sadi haka za a yi rabi ba bambanci saboda harshen su ne sun iya karantawa ko ba ko ba a yi digo ba in sun je karantawa sun san ya za su karanta shi kamar yanzu ne masana a ga rubutu na hausa ai wani abu da yawa yakan zamo ba cikakken bambanci tsakani amma wanda yake ba haushe sosai da ya zo sai ka ji ya karanta daidai ehe da ana maganar kawo da kawo da ya zo zai ce kawo aka ce in kuma kawo aka ce mai sun sunan unguwa zai faɗa kai tsaye duk da cewa ai akwai bambanci wajen faɗar su ko to akwai dai wa'in kalmomi da yawa ma a hausa da yake ai akwai ɗan bambanci wajen faɗar su amma to da yawa wajen rubutawa fa ai dai ake rubutawa amma wanda yake ba haushe na hakika da ya zo karantawa sai ya karanta daidai to haka da larabawa suke san da ba su cuɗanya da al'ummomi da yawa ba duk abin da aka rubuta ba sai an masa ɗigo ba to amma daga baya ƙarshen zamanin sahabbai da ya zamo mutane da yawa wanda asali ba larabawa ba ne suna shiga musulunci har ya zamo ma sun fi larabawan yawa sai ya zamo sai ya gan karatun su ba haka ba ne inda aka yi sun ana nufin shi ya zamo ba don banta ban sun zo sai suke za su faɗa su saboda sun suka gani to shi ne a sannan aka fara magana cewa to ko a fara alamomi wanda za su nuna wannan sute ko wannan shi ko wannan zabi ne wannan ɗa'i ne ko wannan dan ne wannan zabi to waɗansu a sannan suka ce ai haka ɗin ma dai ba daidai ba amma waɗansu suka ce a'a ai abu ya zama larura ya za a ai dole a yi shi an san an bar asali to imamu malik radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ya riski tabi'ai ya riski tabi'ai bai riski sahabbai ba ko da yake sanda aka fi imam malik radiyallahu ta'ala anhu akwai ragowar sahabbai wanda suke da rai wasu cikin sahabbai wanda suke tsawon rai bayan annabi akwai ragowar su to amma imamu malik bai ga wani a cikin su ba shi yasa ba a lissafa shi a tabi'a an haife shi jira na da shekara casa'in da uku a sabon annabi akwai wanda su hijira tana da casa'in da tara wasu na sai da tana ɗari daidai suka wafatu bayan wafatun annabi sai da suka rayu shekara casa'in a duniya su tasirin ba daya kafin su ya fati domin da yawan su dama a cikin su annabin ne da kansa ya musu addu'ar Allah ya tsare ta ransu su ya sa sun sami addu'ar na da mai an ya ce to to imamu malik ya bayani akan maganar yin tsigo a qur'ani da yin qur'ani wasali zamanin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa ba su sanya wasali a rubutun su ba amma daga baya da al'ummomi da yawa suka fara cuɗanya da larabawa sai zama su inda a wasanin ba ba sa ganewa ba sa ganewa za su karanta sai su ta kuskure a wajen shi ne aka fara maganar yin wasanin aka fara maganar ma wasu ilimai kamar irin su ilimin nahau ganin ilimin nahau ya faro ne don a kare waɗanda suke ba larabawa ba daga yin kuskure an ce abul aswad ad-dawli almajirin sayyidina ali shi yaje wani mai karatu yana karanta farkon surar bara ya karanta وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين بإذن ورسوله sai abul asadi dole sai subhanallah subhanallah ya za ka ka san ma'anar abin da kake faɗa kuwa ka ce ba ruwan Allah da manzonsa ai ba haka ake nufi ba annan la bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu ko wa rasuluhu Allah da manzonsa ba ruwan shi da duk wanda yake mai tarar da wani da Allah abin da ake nufi kenan sai je ya faɗa wa sayyidina Ali cewa ga wanda ya ji sai sai bin Ali ya umarce shi ya ajiye ya fara ajiye ilimin nahau ya fara tsora shi akan hanya yace kalma gaba ɗaya ta larabci iri uku ce ko suna ko fi'ili ko harafi to ka je koyar ka bi wannan tsarin shi yasa in an ga dama a iya cewa ilimin nahau farkon wanda ya ajiye shi sai bin Ali in an ga dama a iya cewa a'a shi sai bin Ali ya ba da izini ne ya ba da umarnin a ajiye shi ne amma farkon wanda ya ajiye shi abul aswad ad-du'li to a to shi imam malik yake ya halatta aiwa qur'ani ido ya halatta aiwa qur'ani wasali amma fa ba a asalin qur'anai da aka rubuta zamanin sahabbai ba ba su za a ce za a ɗauko yanzu kuma a yi musu ido ba saboda an yi tsari yanda aka rubuta su a zamanin sahabban nan yanda sayyidina Usman ya sa aka rubuta su to a ajiye su haka wani ya ce zai ɗauka ya ƙara ko ɗigo ɗaya balle ya ce zai wasali ko kuma ya ce zai kankare wani abu a yanda aka rubuta su a sannan wajibi ne a kan al'umma su kiyaye su haka ɗin ba tare da tsari ba tunda in aka yi wasalin ai ayyana wata kira'a wani wajen saɓawa kira'ar saboda an karɓo haka ne kuma a iya kowanne a cikin wasanin yanzu kamar wannan aya ta suratu taubati akwai wanda suka karanta annan laha bari min al-mushrikina wa rasulahu da fataha lami ya zama adatu bisa lafazin sunan a anna tunda ita anna sunanta in ta fita tare da labarinta ya halatta ya adafi a kai ko a dubi lafazin ko a dubi mahalli wa ja'izun wanda ibn malik yake faɗa alfiya wa ja'izun wa tsoka ma'rufan ala mansubi inna ba'da an tattakamila ya halatta kai rafa'i kai adafi kana mai rafa'a bisa mansubin inna ko mansubin allah in dai zama ta cika ta ce inna zaidan qa'imun wa amrun min ko wa amran min ko alimta anna zaidan qa'im wa amran munqaliqun ko wa amrun munqaliqun bi ya halatta ta fuskar larabci to shi yasa akwai wanda a qira'ar su su wanda suka ruwaito daga sahabbai sahabbai suka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta anna allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu akwai kuma wanda suka ruwaito su a tasu riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta anna allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu da ranna ya zama an yi da fi duka mahalli kenan hada fi bisa mahalli yana cikin wurare guda tara da aka kana yin hada fi bisa lafazi ko bisa mahalli ko eh bi fa alal lafzi wa ishi ta ala mahallihi fi tis'atu udda wala to to ga yanda ake yin wasalin nan za a bayani ya ake yin wasalin ne wal fathu yanda ake nuna alamar fatha yastabilu sai a ja layi dogo fawqa al harfi a rubushin harafin haka ne alamar fatha a ja layi dogo a kan harafin kamar to kamar yadda fasara ita ma jan layi ake dogo amma ta hata ko ta hatu karkashin karkashin harafin karkashin harafin sannan ramba kuwa ramba kuwa yadda ake yin sa tulki za ka same shi kamar yawi ne karami kamar yawi ne yau ne dan karami akai akan harafin ran fauka burbushin harafin ko fauku burbushin harafin faduwa kuwa ziyadatul misli shi ne a ƙara kamar wannan wasalin inda za a yi faduwa ta fata sai a ƙara wata fata kan fata ya zama mai talimi kenan in za a faɗuwa ta kasara sai a ƙara wata kasara kan kasara ta farko ya zama tanwini haka ma ta ramma ake biha ya kuni da haka ake faɗuwa haka shi ne alamar nuna tanwini mura tsara a halin kasancewarsa ko a tsira a kai a tsira na biyu a kan na farkon in kabla halki idan ya zamo ya zo gaban harafin halki in ya zamo za a yi haɗuwa harafin da yake bin haɗuwan nan alhamza ce to sai a yi ɗora ko ɗorawa ake a kai ba haɗa su ake a gama ba ɗori ake a kai ko haka ma an fata sai dai sai a ɗora ya zamo an saba ba zamo an gama su ba in dai ya zamo harafin da yake bayan haɗuwan nan harafin halki ne ko alhamza ko ha babba ko ha ƙarami ko aini ko gaini ko ha'i wanda wannan guda shidan su ne hurufin halki to wanda za a yi faɗuwa kafin su sai a yi ɗori ko in ko ba haka ba sai ya zama a yi su a jere wannan wato a gamusa su ana yi da shafe alifi wanda yake an musanyi wato ana yin tanwini da shafe alifi wanda yake an musanyi misali suna da yawa na larabci a halin nasbarsa an so wajen rubutu aka rubuta da alifi aka rubuta da alifi kama amaran amaran ko mustadiran mustadiran ko mukitan masalan duk za a ga an rubuta da alifi za a rubuta da ana rubuta waɗannan ne da alifi to idan ya zamo masalan talwinin nan ya zo kafin hurufin halki ai ka'ida talwinin sai a tsora kan wannan alifin sai zama ya hau kan alifin amma idan ya zama ya zo ne kafin wani hurufin halki to wannan kyale alifin ake ba a yin tanwinin a kansa sai a yi tanwinin a kan harafin mai tanwini sai a yi tanwinin a kan harafin da yake shi ne mai tanwini ba wai a kan alifin da yake an ƙara ba a wannan halin sai a shafe shi alifin ma na shafe alifin a nan tanwinin ba za a rubuta a kansa ba ba za a rubuta a kansa ba za a rubuta a kan ainihin harafin ne mai tanwini in ko kafin hurufin halki ne to tanwinin ai ɗorawa ake a kan alifin a tanwinin sai zama an ɗora shi a kan alifin to ƙura rahmanin rahim wa fasarin da ake bane ma ko ba su sani da ake wani wato ana cikin adabin haɗi ne ko adabin haɗi ne da haka ne to to to mura kawan to to to mura kawan ne ɗaure halbiyar to to to zamo ba a haɗa su waje ɗaya ba ba tare da an gama ba idan ya zama tanwinin ya zo kafin harafin halki ya zo kafin alhamza ko kafin ha babba wato ko wato ko